الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yau Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka ranar juma'a a 30 ga watan muharram shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 25 ga watan bakwai shekara ta 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri a ungoyen tala wato babban birnin yamai jamhuriyar nijar kuma wannan shine darasinmu na 20 da afwan shine darasinmu na 33 ko wannan shine darasinmu na 33 da 4 da 4 ko wannan shi ne darasinmu na 34 a kuma cikin suratul bakara wannan shi ne darasinmu na 32 daidai a wannan wato tafsiri na alkur'ani mai girma a wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 141 yau kuma allah ya da za mu tashi farkon aya ta 142 muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci cikin abin da zamu karanta ya samu karanta daidai ya ba mu ikon aiki da shi Allah subhanahu wataala ya ce sai yaqulu sufaha a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim sayaqulu as-sufaha minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim التي كانوا عليها نعم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما والله da sannuwa waye za su ce wato da sannu wawaye daga cikin mutane za su ce ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu alaiha me ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka juya daga alqiblar da suka kasance a kanta Allah ya ce kul ka ce da su qul lillahi al-mashriq wal maghrib ka ce da su ai mahudar rana da mafadar rana ga mallaka Allah ne yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya hanya ta farko a sababi na saukar wannan aya wato shine hadisi ya tabbata daga cikin sahih bukhari daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin a hadisin wato Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yadda ko hadisin barra bin azib Allah ya kara masa yadda yake cewa wato wannan aya kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato lokacin da Allah ya sa ya zo Madina bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ya zo Madina wato ya yi hijira daga Makka ya zo Madina ya yi wata wato goma sha shida ko goma sha bakwai yana yin sallah yana kallon wato baitul maqdis da aka ce baitul maqdis shine masallacin kudus da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah yana fuskantar wato baitul maqdis mun gane ko to daga nan wato sai Allah subhanahu wa ta'ala ya canza wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqibla annabi ya koma yana kallon wato masjidil haram shine ka'aba kamar yadda aya za ta zo ta yi bayani to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar wato baitul maqdis lokacin da ya zo madina ya tarar da yahuda sai suka dinga jin daɗi cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskanta alƙibla irin tasu idan suna cewa watakila ma zai dawo ya fuskanta ya yi addinin nasu kun gane ko su suke ganin ai daga baya ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai dawo ya fuskanci wato ya yi addinin su tun da dai gashi har alƙiblar da annabi yake fuskanta ta dace da irin alƙiblar da suke fuskanta to nan gaba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai zai dawo ya fuskanci alƙiblar su shi ne suke wannan sai kuma gashi kawai annabi Allah subhanahu wataala ya canza masa alƙibla dalili kuma za mu zo mu karanta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan abin da yahudawa da ire-irensu suke murna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi da sahabbai suna kallon baitul maqdis suna yin sallah to suna jin daɗi suna ganin ai addinin ma wata rana irin addinin su zai zo to sai annabi abin ya dame shi sallallahu alaihi wasallama yake so Allah ya canza masa alƙibla ta koma zuwa kallon Ka'aba domin ya bambanta da me Yahuda da ire-irensu to yayin da Allah subhanahu wa ta'ala zai canza wa manzo kafin Allah ya canza wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqibla mun gane ko to Allah shi da ya halice mu ya san kowa sai ya ce ya ba da labarin ai yahudawa da ire-iren su wanda duk ayat za ta koma zuwa gare shi kamar yadda malamai ibnu kathir ya ka hadisin zamu karanta shi wato yace a bayan ya kawo wannan hadisi sai yake cewa wato ja'a ba'duhu fi nusukhatayn kenan a cikin littafin ibn kathir an samu ruwaya guda biyu to a wata ruwayar ibn kathir da yazo fassara wannan ayat sai ce waɗanda Allah ya kira wawaye anan yace al-muradu bisufaha kuna al-mushrikun waɗanda Allah ya kira wawaye waɗanda za su yi inkarin canza alƙibla a karin farko sai ya ce mushrikun kun gane ko ai mushrikul arab mushrikan laraba kenan mutanen makka kun gane ko ya ce wanda ya faɗa daga cikin malaman tafsiri shine zujaj wani malamin tafsiri da ake cewa azzujaj kun gane ko wakila wasu malamai kuma suka ce ahbarul yahud malaman yahuda su ne za su yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inkari su dan me ya juya ya fuskanci wata alƙibla ba wato ya koma kallon Ka'aba maimakon Baitul Maqdis mun gane ko qala hul mujahid wannan imam mujahid shi ya faɗi wannan magana cewa yahudawa ne mun gane ko sannan waqilal munafiqun wasu malaman ɗaya daga cikin malamai wanda ake ce ma sa'di siddi mun gane ko ya ce ana nufin wanda ake nufi da asufahawa a nan wawaye su ne munafukai mun gane ko sai malam ya ce shi ibn kafir ya ce wal'ayatu ammatun fi ha'ula'i kullihim ya ce aya za ta game dukkanin waɗannan gabaki ɗayansu mun gane ko wallahu a'lam mace Allah shine mafi sani abin da ya yi amfani da shi ne ka'idan nan da take cewa al'ibaratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ana lura idan nassi ya zo ana lura da game ya game wato duk wanda ya fada irin wannan aikin ba za a lura da sababin saukar ayar ba misali munafukai za su shiga cikin wannan ayar yahudawa daga cikinsu za su shiga cikin wannan ayar mushrikan laraba za su shiga kun gane ko hakanan duk wanda ya soki wato fuskantar ka'aba ko canza wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alƙibla shi ma ya shiga cikin wawaye Allah ya faɗa kafin su faɗa kaga wannan yake nuna mu'jiza alqur'ani mai girma Allah ya ce da sannu wawaye za su faɗa kuma wannan bai hana su sun ki faɗa ba in gane ko dan ya nuna mu'jiza qur'ani littafin waye Allah in gane ko Allah ya faɗa kafin su faɗa ya ce sai ya ƙulu su faha'u minan nasi da sannuwa waye daga cikin mutane za su faɗa da Allah idan mutum ya isa shi shi ne ai sai ya kasance kai ya zama wawa ko kuma a haɗe kai gaba ɗaya a ce a ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ce wannan magana da ya faɗa ba wanda zai faɗe ta tunda Allah ya bada labari shi yasa wani ma ɗaya daga cikin wanda suka musulunta suka gane addinin musulunci ya ce shi ya gane alkur'ani wato gaskiya ne daga wurin Allah yake tunda abu lahab ya ƙi yin imani Allah ya ce tabbati ya da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum min masal yace da abu lahab ko da munafunci da ya ce ya ni na musulunta dan ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya hana shi ya tuba ko da munafunci ya ce ya tuba zuciyarsa ya kudirce kafirci ya tsaya akan kafirci sabai saboda a tabbatar da gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka wannan ayar Allah ya ce sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu da sannuwa waye za su ce wato daga cikin mutane ma wallahu ma an qiblatihim allati kanu alaiha dan me me yasa wato annabi da sahabbai suka juya suka bar waccan wato alqibla ta su ta farko baitul maqdis kun gane ko fuskantar baitul maqdis masallacin kudus yanzu suka dawo fuskantar ka'aba dan me suka aikata haka ba wai suna neman sani bane a'a inkari ne suke yi wasu daga ciki ma da wannan aya ta sauka sai suka sa suka yi rudda suka ce a inda za a dinga haka domin ita wannan aya tana daga cikin ayoyi na farko na nasu aya ta farko da aka samu nasu ko wannan su a bayan mun karanta ma nan sak min ayatin aw nunsiha ko na'ti biha bi khairin minha aw mithlaha to wannan aya ta sai qulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati aya akan canza alqibla wato yana daga cikin abu na farko da aka samu na shafe hukunci zuwa wani hukunci kun gane ko bayan mun karanta cewa ko dai a shafe hukunci da irinsa ko kwatankwacinsa to kamar wannan kaga yanzu da an ce ka bar kallon nan ka koma kallon nan akwai wanda ya fi wani wahala sawa duka ɗaya ne ko ba da zai ce ni da na kalli nan yamma na fi shan wahala da wanda ya kalli gabas ai duk ɗaya ne ko ba haka ba amma inda aka shafa hukuncin mutum ɗaya ya tunkari mutum goma sai aka dawo a mutum ɗaya ya tunkari mutum biyu daga cikin kafirai kaga anan an samu sauki ko ba haka ba wanda zai tunkari goma da bambanci da wanda zai tunkari mutum ko ba haka ba to a haka za ka gane hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala wato wannan yana daga cikin a madina annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je madina ya yi wata goma sha shida zuwa goma sha bakwai kun gane ko yana fuskantar baitul maqdis yana yin sallah amma duk da haka Allah wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta fatan Allah ya canza masa alƙiblarsa ta koma mai kallon Ka'aba kun gane ko to shine sai Allah ya bada labari kafin munafukai da Yahudawa da wato mushirikan larabawa su faɗi magana Allah ya ce za su faɗa. Kun gane ko su ne sufaha, shi ne Allah ya ba mu labari ce sai ƙunu sufaha minan nasi wawan wawu an kibilati yi mulati kano alaiya. Da sannu wawaye daga cikin mutane za su ce wa manzo su yi wa manzan Allah da sahabbai inkari ce me yasa wato annabi da sahabbansa. Kun gane ko suka juya suka daina fuskantar baitul maqdis suka koma kallon ka'aba in gane ko shine an qiblati bimul lati kanu alaiha sai Allah ya ce to ga amsar da zaka ba su ya manzon Allah kun ga Allah shike tarewa annabi fada ko ba haka ba wani zaman ma Allah ba sai ya ce annabi ya fada ba da kansa zai ce kamar yadda Abu Lahab da yayi wa manzon Allah katanci me Allah sai bai ce annabi ya mai masa ba ko ba haka ba Allah ce ya tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasaba kaga aka mai masa da magana Allah kai tsaye bashi ya mai masa da martani ko ba haka ba to anan sai Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qul lillahi al-mashriq wal maghrib ka ce mahudar wato rana da mafadarta duka mallaka Allah ne kenan babu ruwanku idan Allah ya ce a kalli kudu nan ne alƙibla sai mu kalli kudu ko ba haka ba idan Allah ya ce a kalli arewa nan ne alƙibla take sai mu kalli arewa idan Allah ya ce a kalli yamma nan ne alƙibla take sai mu kalli yamma idan Allah ya ce a kalli gabas nan ne alƙibla take sai mu kalli gabas ko ba haka ba shi yasa Allah ya ce kullillahi al-mashriqu wal maghrib ka ce wato mallaka Allah ne mahudar rana da kuma mafadarta idan babu ruwan wannan shi yasa a wata aya Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah farkon wato musulunci kenan farkon turo annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda ka kalla ma za ka yi sallah ko ba haka ba duk inda ka fuskanta a nan yarda Allah take duk inda kake Allah ilimin sa yana nan yana sanar da kai to anan sai aka mar musu da martani qul lillahi al-mashriq wal maghrib ka ce musu wato mahuda rana da kuma mafaɗatta mallaka Allah ne ga Allah suke su ma kansu wato biyayya suke ma Allah subhanahu wa ta'ala domin halittun Allah ne Allah ce yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya hanya miƙaƙiya wacce za ta kai ka zuwa ga wato aljanna da yarda Allah subhanahu wa ta'ala kenan duk wanda kaga bai fahimci wato Allah subhanahu wata'ala ba bai fahimci hukuncin Allah ba bai fahimci ayoyin Allah ba kenan Allah ba bai shiryar da shi zuwa siratul mustaqim wanda zai fahimci wato umarnin Allah ya fahimci hukuncin Allah ko ba haka ba shine wanda Allah ya shiryar da shi mai zuwa ga hanya madaidaiciya wata aya Allah ya ce fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا سأل شيء يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين ko ba haka ba saboda me Allah yana magana ne akan cewa yana buga misali kun gane ko yana buga misali dan a gane ko ba haka ba sai sai kafirai suka dinga inkarin ma za arada Allah bi hada masala me Allah yake nufi da irin wannan buga misali sai Allah ya ce to shi misalin masu imani ne suke cewa fa amman ladina amanu fa ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim waɗanda suke da imani sai su ce wannan sun san me ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim sun san cewa wannan gaskiya ce daga gurin Allah amma ladina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha mafa kun ga tambaya ce ta inkari ta musu ko ba haka ba ta kin yadda da Allah sai ce mai Allah sai Allah ya ce to da irin wannan misalin da yawa yake fatar da waɗanda suka fata da kuma irin wannan misalin da yake shiryar da waɗanda suka shirya da yawa kun gane ko to ka gani kenan fahimta Allah ya baka ikon fahimtar maganarsa wannan ni'ima ce daga gurin Allah subhanahu wataala shiriya ce daga gurin Allah Allah ya shiryar da mu sai Allah subhanahu wataala ya ce
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم na'am kafin mu ci gaba da karanta wato fassara ayoyin da arma ya karanta za mu karanto hadisin kai tsaye don ku saurara na shi sanadiyar buɗe wannan aya ta sai kulu sufaha minan nas sababin saukar aya kamar yadda bara ibn azim radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallama kana awwalu ma qadima madinati nazala ala ajdarihi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance farkon abin da ya sauka wato a madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya isa madina mun gane ko yace wato auqala akhwalihi kenan ajdadihi ko kuma akwali akan wato kakanninsa ko kuma wato ƴan uwansa kenan min al-ansar na daga mutanen Madina yace annahu wa annahu salla qibala al-bait al-maqdis annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yayi salla yana fuskantar wato bait al-maqdis masallacin qudus 16 16 shahran annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata 16 yana fuskantar wato ɗakin wato baitul maqdis kun gane ko qudus masallacin qudus sai ce aw 17 shahran ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata 17 yana fuskantar ɗakin Ka'aba wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibala al-bait sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya so cewa Allah ya canza masa alƙiblarsa ta koma wato yana fuskantar wato Ka'aba wato dakin Allah mai alfarma wa annahu salla awwala salata sallaha yace wa annahu salla awwala salata sallaha salatul asr annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance farkon sallah wacce sallata ita ce sallar la'asar salatul asr wato salatul asr sallar la'asar wa salla ma'ahu qaumun annabi sallallahu alaihi wasallam wato yayi sallah tare da wasu mutane su ma sun yi sallah tare da shi kun gane ko idan yayi sallar farkon sallar da aka juya alqibla aka canza masa alqibla da ita sallar da ya sallata ita ce sallar la'asar wa salla ma'ahu qawmu wasu mutane sun sallaci sallar la'asar din tare da shi fa kharaja rajulun mimman salla ma'ahu ana idar da wannan sallar tare da manzo Allah ta la'asar sai wani mutum daga cikin wanda suka sallaci sallan nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito mun gane ko fa marra ala ahli masjid sai sai ya wuce wasu mutane ma'abota wani masallaci daga cikin wato masallatai na Madina kenan mun gane ko wa hum raki'un su kuma suna yin sallah har sun zo ruku'i kuna ji na ko da kyau suna sallah kenan mutum ne ya sallaci sallah tare da manzo Allah bayan an canza alƙibla kun gane ko an koma ana kallon ka'aba to yanzu sai wani ya sallah ta ta manzan Allah ya ga an kalli ka'aba to yanzu shi da aka idar da sallar sai ya tafi ya shiga gari yana zuwa sai ya samu wasu mutane suna sallah a wani masallaci su kuma suna kallon ne baitul maqdis masallacin kudus har sun yi ruku'i suna cikin ruku'i me ya faru faqala yace ashhadu billah ko ushhidu billahi ina rantsuwa da Allah ko ina shaidawa da Allah laqad sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakika nayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in gane ko qibalal ka'ba ko qibalal makka a wannan ruwaya yace manzo Allah ya fuskanci me ka'aba kenan ko ya fuskanci makka suna ji suna cikin sallah ya gaya musu wannan me zai faru fa'adaru sai suka juya a ruku'in ba su ɗago daga ruku'i ba kaga masu ɗa'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka juya suna cikin ruku'i kun gane ko suka menene kama hum kamar yadda suke qibal albayti suka juya suka kalli wato makka suka kalli ka'aba kenan ba su ɗago ba ba su bari su ɗago ba wannan shine tsantsan ɗa'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yahudu qad a ajabahu sai ya kasance wannan al'amarin na juya alƙibla sai ba wa yahudawa mamaki izkana yi salli ƙibalar baitul maqdis saboda annabi ya kasance yana salla yana fuskantar wato baitul maqdis wa ahlul kitab su ma yahudawa ma ko kuma yahudi da nasara suna fuskantar su ma baitul maqdis walamma wuliya yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wuliya wajen ƙabilar baiti yayin da ya juya ya aka juyar da shi wato zuwa ya fuskanci wato ka'aba an karu zalika sai suka yi musun haka suka kyamaci haka kun gane ko suka yi inkarin haka sai Allah ya saukar da sai ya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha to wannan shine sababin saukar ita wannan aya ta farko kenan Allah subhanahu wataala ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka muka sanya ku ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kusan ku zamto al'umma wacce take adala ko kuma zababba wastan anan bi ma'ana al'adiya ko adlan kamar nan mai jalale ne ce khiyaran aw udulan Allah ka ba kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ay ummatan udulan ko ummatan khiyaran kun gane ko wato kamar haka ne muka sanya ku zanto al'umma wato adala ko tsakiya ko kuma zaɓaɓɓa zaɓaɓɓa ta hanyar turo muku manzo sallallahu alaihi wasallama adala ta hanyar za ku kasance ku yi adalci duk annabin da ya zo za ku kasance musamman annabi nuhu alaihi salam al'umman maza Allah za ta ba da shaida akan ya isar da saƙonsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zai masa shaida kamar yadda ya tabbata a nassi na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce li takunu shuhada ala nas dan ku kasance masu shaida akan mutane waɗanda aka turo wa annabawa ke gane ko wa yakuna rasulu alaikum shahida sannan kuma manzo ya kasance mai shaida a kan ku mun gane ko ai ga al'ummar manzo Allah ta keɓantu ta samu daraja ta yi wa sauran annabawa shaida ko ba haka ba cewa sun isar da saƙonsu kuma manzo zai yi shaida shi ma mun gane ko yau malƙiyamaci a ranar alƙiyama kenan an na rusuluhun ballagahun kenan ko ballagtuhun cewa manzanninsu sun isar musu da safon da Allah ya yi kenan annabi zai ba da shaida kuma al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam to da wannan ne al'umma manzan Allah ta zamto adala al'umma ta zamto zababban al'umma kun gane ko za ta shaida da ga annabawa waɗanda suka zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin alkur'ani ya ba da shaida cike Allah ya ba da labarin annabi Nuhu ba wani zarfin zaman da zarfin makan bai kasance ya yi wa'azi ya kai shekara dubu ba hamsin yana ta kira zuwa ga al'ummarsa ko ba haka ba su zo su yi imani ya ce rabbi la tazar alal kafirina da yara ko rabbi la tazar alal ardi minal kafirina da yara innaka in tazarhum yudullu ibadaka wala yaldu illa fajiran kafa. ya nuna cewa ya kirawo su da yamma ya kirawo su menene yake cewa ni da autu qaumi laylan wa nahara na kirawo al'ummata jama'ata laylan da daddare wa nahara da lokacin yini duka na kira mun gane ko amma ba su imani ba Allah ya ce fa ma amana ma'ahu illa qalil ba su imani ba sai yan kaɗan daga cikin shekara dubu ba hamsin fa na da'a amma annabi nu bai samu jama'a kuma shi ne farkon mu gane ko haga yana da wannan falala to annabi wato al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama za su shaida akan cewa annabi nu ya isar sannan manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha ba mu sanya wannan alƙibla ba wacce ka kasance a kanta wato ta zanto alƙiblar da za mu juyar da kai zuwa gare ta ba mun gane ko sai don me illa li alama man yattabi'ur rasul sai don mu bayyanar da wanda zai bi wa manzo biyayya zai yi wa da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam wato mu bambance wanda zai yi wa manzo biyayya akan wannan umarni na juyar da alƙibla mimman yanqalibu ala aqibai da kuma wanda zai juya baya ya bijire wa manzo sallallahu alaihi wasallama ya koma da baya da baya da rigadigansa ta kamar yadda munafukai suka aikata da yahuda da mushrikai kenan Allah ya kawo jarabawa ce cewa ana kallon baitul maqdis a koma a kalli wato abin nan ka'aba wannan shi ma jarabawa ne dan a tantance tsakanin muminai na kwarewa inda za su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya da kuma waɗanda ba za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da yi a gani shi yasa Allah ce ai ilmu zuwa ba wai dan Allah ya sani a'a dan ya bayyana wa waɗanda ba sani ba su waye masu yi wa manzo biyayya na gaske kuma su waye waɗanda ba su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya na gaske kun gane ko to illa lina alama man yattabi'u rasula mimman yanqalibu ala aqibai sai Allah ya ce wa ma kana Allah nam ya ce wa in kanat la kabiratan illa alallazi na hadallu ko da ita wato shi lamari na juya na fuskantar ka'aba a yi sallah wa in kanat la kabiratan illa alallazi na hadallu Allah ya ce wato ko da ya kasance ita wannan juyawar da aka juyar da muminai da manzo wato zuwa ga alƙibla zai yi wa ‘yansu nauyi daga cikin muminai wa in kanat lakabiratan wato ko da zai yi nauyi ga wasu wasu ji sun ji ba su so hakan ba domin za a soke su kun san a addini kowa yana da irin daidai gwargwaron imaninsa lokacin da aka ce a aikata wani abu wani yana tsoron a kyamace shi in ya aikata ko ba haka ba wani kuma imaninsa ya kai imani bai ma damu ba bai ma san ana yi ba to shi yasa Allah ya ce wa in kanat lakabiratan ko da wato maslaha wato abin nan ɗin juyar da alƙibla zuwa ga kallon ka'aba zai sanya ya yi nauyi a kan wasu kun gane ko zai sa waɗansu ya musu nauyi al'amarin wato juyar da fuska zuwa ga kallon alƙibla shi yasa malam mai jalalin ya ce ai in kana ce ce ai at-tawliyatu wato fuskanta ita alƙibla ɗin fuskanta zuwa ga alƙibla ya ce lakabiratan ai shaƙatun alal nasi za ta zanto abu ne mai wahala bisa mutane kun gane ko illa alal ladina halallah sai dai wa'anda Allah ya shiryar da su kenan a gurin kafirai ko munafukai mu ce munafukai da mushrikai abu ne wanda yake mai wahala ai ko ba haka ba amma a gurin mu ne wanda Allah ya shiryar da su ba abu bane wanda yake mai wahala kawai a ce daga nan kana fuskantar nan ka koma fuskantar nan abu ne mai wahala a kakka damu da abin da munafukai da kafirai za su faɗa saboda kai umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kai dama duk wanda zai wa Allah biyayya zai wa Allah ba'a to zai zamto kamar ya riƙi garwashin wuta ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to shi yasa Allah ya ce lakabiratan ko da ya kasance wato shi fuskanta alƙibla zai zamto abu ne wanda yake mai nauyi mai tsanani akan mutane illa alallazina hadallah sai dai waɗanda Allah ya shiryar da su minhum daga cikin mutane kamar muminai wanda suka yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa ma kana Allah li yudi'a imanahu wa ma kana Allah li yudi'a imanahu Allah ba nufin sa bane ba ya tozartar da imaninku gaba a cikin wannan wato cewa wa ma kana Allah li yudi'a imanahu shi ma hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ala ya ce lamma wujjiha annabi sallallahu alaihi wasallam ila alka'bati lokacin da aka fuskantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci alƙibla aka ce ya bar kallon baitul maqdis ya fuskanci alƙibla sai ce ƙalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa bi ikhwanina alladhina matu وهم يصلون ila بيت المقدس ya ya ɗan uwanmu da suka kasance sun mutu bayan kuma duk a rayuwarsu ba su taɓa fuskanta al'umma ka'aba sun yi sallah ba su sun fuskanci baitul maqdis ya za ya al'amarin su zai kasance in gane ko ya za a ci su sun mutu ba a juyar da alƙibla zuwa ka'aba ba sallar duk da suka yi a rayuwarsu menene suka kalla baitul maqdis suka kalla to sai sahabbai suka ce ya zai kasance sai Allah sai Allah ya saukar da wa ma kana Allah li di'a imanakum ba nufin Allah bane ya tozartar da imaninku kenan anan abinda ake nufi da imani shine sallah kenan sallar da sahabbai suka yi kafin a juyar da alkibla wani ma ya mutu akan haka to Allah ya karɓi sallah ai fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda ku fuskanta anan yadda Allah take duk inda kuka fuskanta nan yadda Allah ta to wannan gaba ta wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum wato ta sauka ne saboda tambayoyi da sahabbai suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya za a yi da waɗanda suka riga suka yi sallah suna kallon baitul maqdis wa'anda ba su kalli alƙiba su kalli ka'aba ba to sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudi'a imanu kenan kaga ana imanu kuma anan salatu kun kenan kenan kaga an kirawo sallah da sunan imani domin tana daga cikin yankin imani alamar mutum yana da imani sai a ga yana yin kula da sallah kun ga alama ce ta imani sai Allah ya kira wani juz'i na imani da cewa shine imani gabaki daya to shine Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum Allah bai kasance ba ko ba mai son wato yake bai kasance wanda zai tozartar da imaninku ba kenan sallar da duk wanda ya salla kafin a juya alƙibla Allah ya karɓi sallarsa wato Allah ya karɓa domin Allah shi ne ya hukunta shi ya hukunta a sallaci sallah a fuskanci baitul maqdis sannan kuma daga baya ya zo ya canza ya ce a fuskanci wato ka'aba inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah dangane da mutane la ra'ufun mai tausayi ne kun gane ko rahimun kuma mai jin kai Allah yana tausayi kenan tausayin sa yasa ma duk ibadar da ka aikata wato zai karbe ta idan ka yi ta saboda shi waɗanda ba su kalli alƙibir ba su kalli ka'aba ba suka mutu sun yi sallah to saboda tausayin Allah da jin kan Allah Allah ba zai tozartar da zai tausaya musu kuma ya sa su aljanna kun gane ko zai ji kansu sai Allah subhanahu wataala ya ce قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون نعم الله سبحانه وتعالى يتغفى دبام الأباري duka dai akan sha'ani na fuskanta alƙibla tunda wato duk abin da dama yake na addini ne yahudawa sai sun ga sun kawo suka da batanci a ciki kun gane ko to ana Allah yana ba mu labari tsananin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga a lokacin da yana fuskantar baitul maqdis domin su yahudawa suna ganin cewa zai karkato ya koma ga addininsu sai Allah ya ce qad nara taqalluba wajhika fis sama haƙiƙa mun ga yadda jujjuyawarka ko daga kanka zuwa ga sama yake wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga kansa zuwa sama yana jiran wahayin Allah subhanahu wataala da a canza masa alƙibla domin baya son abin da sukan nan da yahudawa suke masa akan fuskantar wato baitul maqdis shine qad nara taqalluba wajhika fis sama hakika muna ganin juyawar ganinka wato juya ko daga fuskarka in gane ko fis sama'i zuwa ga sama dan me dan neman Allah ya sako da wahayi kun ga wannan yake nuna cewa Allah subhanahu wataala yana sama kuma wahayi daga sama yake zuwa in gane ko Allah ya ce falan walliyannaka qiblatan tardaha wato da sannu za mu juyar da kai zuwa ga alqiblar da kai yarda da ita anan tardaha bi ma'ana tuhibbuha gane ko da sannu za mu mayar da kai mu juyar da kai zuwa ga alƙiblar da kake so wato kake kauna gane ko Allah ce fa walli wajhaka shatarul masjidil haram wato yanzu to ka fuskantar da wato fuskar ka ko ka fuskantar da alƙiblar ka dan yin sallah shatarul masjidil haram wato bangare na masallaci mai alfarma shine shatarul masjidil haram wato bangare shine shatar mun gane ko ai nahwa al-masjid al-haram wato bangaren masallaci mai alfarma shine Ka'aba ke Allah ce wa haifu ma kunta wa haifu ma kuntum a duk inda ku kasance kenan kitabul lil ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa haifu ma kuntum a duk inda ku kasance fa wallu wujuhakum kuma ku fuskantar da fuskar ku fi salati a cikin sallah shaqarahu wato inda ka'aba take kenan kaga tunda an canza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ka'aba idan umarni ya zo daga gurin Allah bayan manzon da aka ba umarnin sai wa zai biyo ba al'ummar sun gane ko wani zuwan kuma Allah zai kawo umarni da al'ummar annabin yake so ya amma sai ya usulubi sai a faɗa wa annabi ko ba haka ba mun gane ko kamar yanzu ayar da take magana cewa la in asharakta kaga wannan Allah ya san an annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shirka khitab li ummati amma sai aka nuna girman dan a nuna girman shirkar da bala'inta sai aka ce ko da annabi ce mun gane ko haka nan za ga Allah ya yi magana da al'umma manzo Allah kuma yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nan bayan nan sai aka rarraba bayan Allah ya ce fa walli wajhaka shatarul masjidil haram sai ya ce wa haythu ma kuntum kuma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda kuka kasance fa wallu wujuhakum to ku juyar da fusaku shataru ai damir ya'udu ila masjidil haram ai alka'aba kun gane ko to kuma a duk inda kuka kasance kenan duk inda balaguro ya kama ka ko tafiya ta kama ka ka nemi ka san ina ne alƙibla sai dai in baka gano ba sai kai istihadi in gane ko ka kalli inda kai kake ganin nan ne Allah ce wa innal ladina utul kitaba lalle wa'anda aka baiwa littafi yahudu da nasara kenan liya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim sun san cewa lalle sha'anin fuskanta alƙibla wato gaskiya ne daga gurin ubangijinsu gane ko domin wannan sha'anin na fuskanta a kibla akwai shi a cikin littafinsu sun san da shi suna inkari ne kawai ne don su ƙi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana su ya ce to al'amari ne wanda sun san shi a cikin littafin su akwai shi kenan ba kafin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an mai wahayi Allah ya sanar da su a cikin littattafansu cewa gaskiya ne daga gurin ubangijinsu wama Allahu bi gafilin amma ya'malun Allah ba mai rafkana bane dangane da abin da suke aikatawa ina Allah baya rafkana dangane da abin da bayi ke aikata in sun aikata abu mai kyau yana nan yana sane da shi zai musu sakamako ya ba su kyakkyawa in sun aikata abin da yake mummuna Allah yana nan kiyaye da shi baya rafkana zai musu sakamako akan abin da suka aikata man ya'mal mithqala dharratin dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata mai kyau na alkhairi komai kankantarsa zai gani hakanan duk wanda ya aikata abin da yake wato mummuna komai kankantarsa zai gani shine Allah ya ce wa mallahu bighafilin amma ta'malun ko amma ya'malun Allah ba mai gafala ba ne ba mai rafkana ba ne dangane da abin da suka kasance suna aikata su yahuda ko kuma dukkanin wanda ya inkarin juya alkibla kun gane ko juyar da alkibla zuwa kallon ka'aba duk wanda zai wannan inkarin to Allah yana nan sane da shi zai je kuma ya haɗu da Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya ce ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين نعم الله سبحانه وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب والله لام للقصر كما يدى مجلالين يكاو لام القصر ya ce wallahi ku inda za ka baiwa allazina utul kitaba wa'anda aka baiwa littafi bi kulle ayatin dukkanin wata aya da za ta tabbatar da gaskiyarka mun gane ko cewa alƙiblan nan daga wajen Allah Allah ne ba da umarni abi a koma kallon wato ka'aba a bar kallon baitul maqdis Allah ce inda za ka ba su kowace aya wato a cikin alkur'ani da nuni a bisa kallon wato alƙibla da gurin Allah yake ko gaskiya ne ko kuma don ka gamsar da su gaskiyarka fi amrin kiblati dangane da al'amarin alkibla Allah ce ma ta bi'u kiblatak wannan ba zai sa su bi alkiblarka ba ba zai gamsar da su su bi alkiblarka ba su dawo su musulunta ai sai sun yi imani za su sallah ko ko ba haka ba sai sun yi imani to daman sun karyata ayoyi na Allah subhanahu wataala da yawa to ka wanda bai yi imani ba da Allah subhanahu wataala ke yaushe zai fuskanci ma alƙibla ya sallah yasa Allah ya ce dukkan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo musu da dukkanin ayoyi ya ba su ya nuna musu ka gane ko wato na wanda suke nuni a bisa kalla fuskanta alƙibla ba za su bi shi ba ma tabi'u qiblatak ba za su bi alqiblatka ba Allah ce wa ma anta bi tabi'in qiblatak kai ma kuma ba za ka bi alqiblar su wannan da wace aya kai kama Allah ce qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum to ka gani wala anta wa ma anta wa ma anta tabi'un qiblatahu Allah ya ce kai ma ba za ka bi wato alƙiblarsu ba wa ma ba'duhum bi tabi'in qiblata ba sashin su ba zai bi sashi wato ba zai bi alƙiblar sashi ba da wa ake yahudawa kenan ba yahude ba zai bi alƙiblar ba nasare ba kun gane ko haka nan ba nasare ba zai bi alƙiblar ba yahude ba alƙiblar daban-daban ce amma can da Allah ya ce wa ma anta wa ma anta bitabi'in qiblatuhum shin alqibla ta su daya ce kaga wannan gurin Allah ya nuna cewa ba daya bace ba wa ma ba'dhum bitabi'in qiblatu ba'd kun gane ko Allah ya ce to wala in ittaba'ta ahwa'ahum inda kai manzo sallallahu alaihi wasallam zaka bi soyayyen zukatan su wanda annabi ba zai bi soyayyen zukatan kafirai ba kun gane ko amma an tauna tsakuwa dan ayata mai ta ji tsoro da zaka bi soyayyen zukatan su min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan abin da yazo maka na ilimi ai wahayin Allah kenan kun gane ko bayan wahayin Allah ya zo maka to innaka idan da ka kasance in ka bu wannan bayan wahayin da Allah ya maka lamina zalimin daga cikin azzalimai wannan ana yin gaya wa manzo ne ana nufin al'umma da za ku bi soye-soyen zukatan kafirai bayan abin da ya zo muku na wahayi daga gurin Allah saƙo wanda manzo ya kawo to da kun kasance daga cikin azzalumai wato kun yi hasara kun zalunci kawunan an faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka dan a tsoratar da al'ummarsa annabi ba zai taɓa bin wato soye-soyen zikatan kafirai ba kun gane ko Allah ne ya faɗa ya ce ma dalla sahibukum wa ma ghawa kun gane ko sannan Allah ya tsare shi ya tsare bakinsa ya tsare ganinsa ya tsare komai nasa sallallahu alaihi wasallam kun gane ko to kenan ana yi wa irin waɗannan ayoyin ana gaya manzo ne dan wanda ba manzo ba wanda bai kan kowa kowa ba ya shiga hankalinsa ya shiga taitayinsa ya bi Allah subhanahu wataala kai ya saba ma Allah subhanahu wataala to wannan ayoyi kun gan su na karanto su a gurguje kun gan su ayoyi ne guda hudu shafi suna da hukunce-hukunce masu yawa su kansu hukunce-hukuncen idan za mu bi su sai sun ci kusan awa guda kusan darasi ne wanda yake mai zaman kansa amma duk da haka kafin mu shiga cikin hukunce-hukuncen a nan a cikin asilatul qur'an majid ya kamata mu karanto wasu abubuwa da zai iya zamtowa ishikali don mu kore in ma akwai shubaha a tambaya ta 32 da ya kace fa in kila kaifa qala wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai karkashin wannan aya ce wa huwa lam yazal aliman bidhalika Allah subhanahu wata'ala ya ce ba mu sanya wato al-qibla ba wato ga manzo sallallahu alaihi wasallama wato juyar da sha'anin juyar da alƙalmala ba sai dan ya kasance li na'lam na ana nufin Allah dan ya sani ko a wajen fassara ba mu ce dan Allah ya sani sai muka ce dan Allah ya bayyana domin akwai ilmu zuhur Allah ya sani amma mu ba mu sani ba dan Allah ya bayyana mana su waye muminai na kwarai masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma waɗanda suke ba su yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa ya ce qawlu qulna sai mu ce qawluhu lina'lama ay lina'lama ka'inan mawjudan dan mu sanar da wanda aka kasantar da shi a cikin ƙasa kenan halitta Allah mu kenan wanda ya kasance bai sani ba kenan daga cikin bayan Allah ma qad allamnahu abinda muka mu mun riga mun sani Allah babu wani babu wani jahilci da ya gabaci ilimin Allah alimun ne tun asal Allah masani Allah mulhuyub kun gane ko kenan dan ya sanar da wato bayansa ne kamar yadda ya faɗa a cikin wata aya kenan al'ilmu anan bi ma'ana tabbini bambance a bambance na kwarai da ɗan banza kun gane ko kamar yadda ya faɗa ce liyamizallahu min al-tayyib don Allah ya bambance na kwarai da mutumin don ya bambance na banza da mutumin kwarai kun gane ko to haka nan a aya ta gaba da Allah ya ce falan walliyannaka iblatan tarbaha da sannu za mu juyar da kai zuwa ga alƙibla wacce ka yarda da ita tarbaha to duka waɗannan ana kawo maka dan ka buge shuba sai wani ya ce kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da da alƙiblar da Allah ya sanya masa ba ga kun gani annabin ma gashi nan bai yarda da wani abu da Allah ya bashi baitul maqdis din da yace kalla ashe bai yarda da shi ba ko ba wani zai iya faɗa ba dan ya soki alqur'ani ya soki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tardaha tun a tafsiri na ce muku mai yuhibbuha abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kenan ba yana nuna rashin son abu da na daban ba yana nuna baka baka yarda da wanda yake a da ba ko ba haka ba sai ce wa hada ya dulla ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun radiyan بالتوجه إلى البيت المقدس مع أن التوجه إلى إليه كان بأمر الله تعالى وحكمه wannan ayat wani wanda zai wasa da kwakwalwar musulmi sai ya ga cewa kamar ai manzo Allah bai yadda da umarnin Allah na fuskantar baitul maqdis ba baya kuma wannan shi ma fuskantar da umarnin Allah ne da kuma hukuncin Allah yace kulna sai mu bada amsa anan al-murad bi hadha rida kun gane ko abin nufi da wannan yarda shine al-muhabbatu bi tabar kun gane ko soyayya so dan manzo Allah yana za a shiryar da kai irin alƙiblar da ka fi so mun gane ko saboda me kuma wancan ma san da yake ɗaya alƙiblar dan ya saba waɗanda suka saba ma Allah domin yahuda ne suke cewa da sannu ma aikin da alƙiblar mu ɗaya zai da dinga irin bauta irin ta sai yake son ya a canza masa mun gane ko domin annabi yana so a saba mai yahudawa a komai yace zuzzu shawarib wa arkul lihiya kalafin majus ku tsaye da gemu ku cika gemu datse gashin baki ya ce don ku saba ma majusa wanda ba su da addini kun gane ko to haka nan duk wani abu annabi yana so ya saba haka ya ce idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu azumci tasu'a mu haɗa tasu'a da ashura don mu saba ma yahuda suna yin ashura mun gane ko mu ne ya fi cancanta mu yi ashura to mu in shekara ya zo mu yi tasu'a sai mu saba mu mun gane ko to haka mala ya ce fa'in ƙila kenan a nan abin da ake nufi kenan fa'in ƙila kefa ƙala don mai Allah ya ce wa ma an tabi ta zai in ƙibilatan kai ba za ka ba alƙibilarsu ba yahudu da nasara ake ya ce walahun ƙibilata ne kuma su ɗin alƙibila biyu ce ai ba ɗaya ba ce alƙibilar yahuda daban alƙibilar nasara daban ko ba haka ba ya ce walau ƙibilata ne yahudi ƙibila wan nasara qibla ko ba haka ba kowanne yana da qiblarsa ce kulna sai mu ce lamma kanat qiblatani mun gane ko yayin da ya kasance alqiblolin guda biyu ba qiblatani sun kasance na ƙarya ne ba na gaskiya ba ko ba haka batattun alqibloli ne ba a gurin Allah ba alqiblar gaskiya bace ba gane ko mukhalafatai li qiblatil haqqi kuma sun saba ma qibla ta gaskiya ita ce wace kallon fuskanta Ka'aba ko ba haka ba kaga sai mala ya ce to yayin da ya kasance haka fa khanata sai suka kasance alqibulolin bi hukmin ittihad fi butlan qiblatin wahida kenan sun kasance a hukunci sun yi daidai batattun alƙibloli ne guda biyu kuma wato alƙibla wato ɗaya ce kenan duka Allah bai yarda da su ba shi yasa aka ce wa ma anta bi tabi'in qiblatan Allah bai bambance ba ya ce wa ma anta bi tabi'in qiblatin nasara wa ma anta bi tabi'in qiblatin yahudi ba sai aka haɗe su duk da duk abu ɗaya ne hukuncin su da mun gane ko kamar bari in ba ku misali kamar yanzu da jinin diki da jinin haila a wajen hukunci ba hukuncin su ɗaya ba eh idan jinin ya yanke dai za a yi wanka ko ba a sallah to a gurin mace ko haka ma mai halar ya ce lahu hukumun wahidu to su ma hukuncin su da shi yasa aka ce wa ma an tabi tabi'in qiblatahu su din wato wato kai ba za ka bai alqiblar su wannan kenan sai mas'ala ta kusa da ta karshe wacce za mu tsaya akai da Allah subhanahu wata'ala ya ce wato li Allah ya kuna lin nas ko da ke ba mu karanta aya ba ko alaikum hujjatun illa allazina zalamu ba mu karanta ta ko idan muka karanta ta sati mai zuwa sai mu karanta anan dai abin da nake so nuna mana cewa wayannan ayoyi ana kawo su koda mai tambaya zai tambaya dan ya batar da musulmi za mu fara taba wannan in so sati mai zuwa sai mu ƙara sashi tunda akwai sauran minti hudu ko lokaci ya ƙare awa ɗaya ta cika sai dangane ahkam al-ahkam dangane da waɗannan ayoyi da muka karanta za mu faro daga hukunci tun daga na farko a ƙarƙashin littafin rawa'ikul bayan tafsirul ayat ayatul ahkam wato dangane da wasu hukunce-hukunce a ƙarƙashin waɗannan ayoyi da muka alhukumul awwal hukunci na farko idan aka tambaye mal muradu bil masjidil haram fil qur'an karim me ake nufi da almasjid haram tunda Allah ya ce a cikin wannan ayoyi da muka karanta Allah subhanahu wataala ya ce walli wajhaka shatr almasjid haram kalmar ta zo ko masjid haram to a cikin wannan aya me ake nufi da masjid haram sai mala ya ce warada dhikrul almasjid haram في الآيات وفي آيات متفرقة من القرآن الكريم والسنة والسنة المطهرة aidan ya ce ya zo da yawa a cikin alkur'ani kalma masjidil haram mun gane ko da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama wa qusida bihi iddata ma'ani kuma an nufaci ma'anoni masu yawa da almasjidil haram sai ce na farko daga cikin ma'anar da ta zo a cikin alkur'ani masjidil haram shine alka'aba mun gane ku kamar wannan aya fa wallu wujuhakum shatar al-masjid al-haram tazo da ma'anar ka'aba ana a wannan aya ta cikin suratul baqara sannan kuma kenan a jihatul jihatul ka'aba kenan ku fuskanci bangaren ka'aba kenan ku yi sallah yanzu an shafe muku kallon baitul maqdis yanzu ku fuskanci ne bangaren da ka'aba take domin yanzu misali mu da muke nan Nijar. za mu iya kallon alƙibla yanzu kallon ka'aba mai sallah ai ba ma kallon ta ko dole mu ce wato bangare duk da za a zo akan sabani na malamai akan wannan mas'ala za mu zo mu karanta shi ya ce min hu qawluhu ta'ala fa wallu wujuhakum shatr al-masjid sannan sai ma'ana ta biyu ana nufin masjidil haram da masjidu kullu dukkanin masallaci gabaki ɗaya masallacin haram ai wannan mun ce ka'aba ita kaɗai ko ita a cikin ayar da muka karanta to kuma akwai ma'anar da ta zo da shi masjidil haram tana nufin dukkanin wato masallacin haramin gaba ke qawluhu sallallahu alaihi wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ma'anar da ta zo da masjidil haram yana nufin masallacin harami gaba ke da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin fima siwahu illa illa almasjid alharam sallah guda a cikin wannan masallaci na inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wani masallaci Madina ko yace to yafi alkhairi da sallah dubu misali kai sallah azur guda a masallacin annabi ya fi kai sallah dubu ta azahar a wannan masallaci alkhairi in gane ko ya ce a dukkanin wani masallacin da ba shi ba illal masjidil haram sai dai masallacin haram kun ga illal masjidil haram ya ke nufi almasjidu kullu ka shiga masallacin harami ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina kai sallah to nan an ce masa masjidil haram ana nufin masallacin harami ga baki daya kun ga anan ya zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam la tashuddu bihal illa ila salas ila illa ila salasati masajid ba a wato niƙaggari wato a yi balaguro na musamman shine niƙaggari in ji bahaushe kun gane ko a tafi zuwa ziyara wani waɗansu masallatai a yi balaguro mai nisa a tafi don a ziyarci wani masallaci in ba masallatai guda uku ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masjidil haram al masjidil haram masallacin Allah kenan Ka'aba Makka mun gane ko wa masjidi hada da kuma masallacin Madina mun gane ko da kuma wa masjidil aqsa da masallacin Qudus kenan wannan masallatai uku sune ake niƙar gari a tafi wato ziyararsu wannan hadisin yana cikin sahih bukhari kun ga wannan yana nuna dai na almasjidil haram masallaci ga baki da harami ga baki da ake nufi sannan asalis ma'ana ta uku ta masjidil haram makka kun gane ko makkatul mukarram garin makka ga baki da ya zo da ma'anar masjidil haram a cikin alkur'ani kama fi qawlihi ta'ala subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa na ana nufin garin makka ga baki da mun gane an yi isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa ne Masjidil Aqsa to anan Masjidil Haram a Qur'ani ya zo da me garin Makka gabaki da mun gane ko wannan duka dalilai ne in an faɗa sai a kawo aya ko ba haka to bari mu bar shi haka mu faɗi wato da kuma ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa humul ladhina kafaru wa saddu anil masjidil haram kaga nan ma yana nufin mene sun kare manzo Allah da shiga makka gabata ko da lokacin da manzo Allah ya taho da Madina daga Madina za a tafi ai aikin haji ko ba haka ba suka ce annabi ba zai shiga ba a wannan shekara sai shekara mai zuwa ko ba haka ba annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya hakuri ya bari sai shekara mai zuwa ya zo ya hajjatul wada mun gane ko ko kaga ana nufin nan saddukum an masjidil haram ai saddukum an an dukuli makka kun gane ko sun kare ku daga shiga gane wa saddu wa sadduhum an dukuli makka idan sun kare su daga shiga makka arrada wato ma'ana ta hudu daga cikin ma'anar wato masjidil haram shine alharamu kulluhu harami gabaki ɗayansa an aka ce harami gurin da wani kafiri bai sai shiga ba kun gane ko shi ne ya ce makka wa ma haula ha makka da abin da kewaye da ita to nan ma an kira shi da masjidil haram kun gane ko to wannan mu takaice shi sai mu tafi hukunci na biyu kenan mun zo rana sati mai zuwa za mu tashi akan alhukumu sani hal yajibu istiqbal ainil ka'aba magana mu kenan shin wajibi ne mutum zai sallah sai ya fuskanci ka'aba karan kanta kun gane ko am yakfi istiqbal jihatiha kun gane ko ko ya ishe shi ya fuskanci jiha bangaren ka'aba to wannan mas'ala ita ce wacce zamu tashi akan ta kuji maganganun malamai idan Allah ya kai mu abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa Allah ya tsare mu da kuma karanta wato ilimin kuma da rashin aiki da shi abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh